Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau talata biyu ga watan Ramadana hijira dubu daya da dari hudu da arba'in daidai da bakwai ga watan Mai miladiya dubu biyu da sha tara. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin firiya da tafsir na Maulana Musa Ibn Faidati Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu. daga zawiyar alhaji aminu muhammad za mu miƙa masa abun magana ya buɗe mana da addu'a a karon kallawo bismillah
فاتحة مع صلاة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ والخاتم لما صلى وناصر الحج الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
muna cikin periodic tafsir juzi'i na biyu za mu tashi shafi na 38 cikin suratun nisa'i aya ta 82 malam muhammad muktar zai ja mana baki mu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai mana fassara a karamakumullahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ هدري لنا جهاز المهدري والتعب في بلدرة تأتي لنا بالزمن يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da wannan wata mai alfarma shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran wannan wata wata ne mai girma kwarai da gaske a wurin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a mun waje Allah muna nan a cikin suratul nisa'i sura wadda aka saukar da ita a madina bayan saukar da suratul mumtahilati wannan sura tana da aya 175 farkon abin da wannan sura take magana a kai shi ne tsoron allah wanda shi ne dalilin azumi ne كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah ya wajabta azumi a kanku kamar yadda ya wajabta a kan waɗanda suka shuɗe kafin ku domin ku samu ku tsoraci Allah ya ba ku dukkan baiwa domin tsoron Allah shi ne mabudin dukkan baiwa wannan sura suratun nisa'i ta fara da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu ya ku mutane in ji Allah tabaraka wa ta'ala ittaqu rabbakum ku tsoraci ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wanda ya halice ku daga rai daya shine Adamu alayhi salam kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku daga Adamu aka yi ku shi kuma Adamu daga kasa aka yi shi To, wannan sura kamar yadda muka faɗi tun farkonta cewa tana yin umarni ne a kan abubuwa guda shida. Gaba ɗaya sura baki ɗayanta tana yi mana umarni ne a bisa kiyaye abubuwa guda shida. Na farko, hibzul amwal. Na biyu, hibzul ansa. Na uku, hibzul abdal. Na hudu, shi ne hizul adiyan na biyar hizul lisan na shida shi ne hizul iman duka suran akan abin da take magana kenan wato na farko shi ne kiyaye dukiya karkuci dukiyar marayu karkuci dukiyar mata ku aure su ba ta daki ko ku aure su ba ta daki ku kwace ku cinye karkuci dukiyoyin junanku kada uba ya ci dukiyar ɗansa kada ɗa ya ci dukiyar ubansa kada makwabci ya ci dukiyar makwabcinsa kada aboki ya ci dukiyar abokinsa kada mata ta ci dukiyar mijinta kada miji ya ci dukiyar matarsa sai ta hanyar da shari'a ta gindaya abu na farko kenan shi yasa za ka ji ubangiji ta barko ta lalaba ta kan hibzul amwal wa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyoyinsu idan sun balaga sun kai shekarun girma sun kai su mallaki hankalinsu sannan yana cewa wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyinsu ku hada da dukiyoyinku ku ɗauki dukiyar marayu ku saka a cikin dukiyoyinku ku rika ci saboda kuna rike da su yana cewa wa atun nisa a sadqatihinna mihlatan وآتوا النساء صدقاتهن نيلة yana cewa wala tutu sufaha amwalakum wala tutu sufaha amwalakum yana cewa fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashiru alayhim duk lokacin da marayu waɗanda suke hannunku suka kai shekarun balaga za ku ba su dukiyoyinsu to to kar ku ba su ku kaɗai ku da su ku kafa shaidu sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi alƙawari irin na azaba wato alƙawari na narko akan masu cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama ku sani cewa waɗannan da suke cin dukiyoyin marayu zulman saboda zalunci inna ma ya kuru na biyu duni na kadai dai ba wani abu suke ci ba cikin tukkunan su illa wuta wanda ya launa tsira kuma da sannu za su shiga cikin wuta ne konawa lokacin da Allah subhanahu wataala ya faɗi abin da ya shafi cin dukiyar marayu da kuma cin dukiyar mata ba da yardar su ba to sai ya faɗi kuma abin da ya shafi cin dukiyoyin juna mutum ya ci dukiyar ɗan uwansa musulmi sai ce ya ayu allazina amanu ya koda daukai imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rika cin dukiyoyin junan ku ta hanyar ƙarya wato ta hanyar haramun kenan kamar ta hanyar riba ko kuma ta hanyar kwaci kuna tare da dan uwanka ya samu na alkhairi sai ka je ka haɗa baki da wasu wanda ba su da labari sai su zo gidansa da daddare su kwace dukiya sai ya yi raba daidai kai da su kuma wa shekaru ka zo kana mai jaji to Allah ya ganka ko kuma ta hanyar sata ko ta hanyar tuwon nai ko kuma wannan kidnapping din da ake a kama mutum sai an biya kuɗi duka Allah tabaraka wa ta'ala ya hana يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ko kuma ta hanyar ha'inci ko yaudara ko kuma ta hanyar bokanci mutum ya zauna ya sa wani yaro karami a cikin rami ko a cikin wani daki ya dinga magana da sunan aljani ko rauhani saboda ya karbi kudin jama'a ko kuma ta hanyar tsari duk wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta shi saboda shi dukiyar musulmi wato kamar alfarmar jinin ne da zubar da jinin musulmi da cin dukiyarsa da cin mutuncinsa duka shirya su ne ka ci mutuncin musulmi ko ka ci dukiyarsa ta hanyar zalunci ko kuma ka zubar da jininsa duk a wurin Allah tafiyar su daya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه dukkan musulmi akan dan uwansa musulmi haramun ne jininsa haramun ne mutuncinsa haramun ne sannan dukiyarsa ita ma haramun ce to bayan Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana mu kiyaye cin dukiyar junanmu sai ya bada kuma cewa mu kiyaye nasabanmu kar mu rika shigar da nasaba cikin nasaba kar mu shigar da nasaba cikin mummunar dangane to shi yasa ma sai Allah ya fara da maganar zina saboda zina tana ɓata dangane mutum ya je ya yi zina har aka haihu to wannan yaron fa ya fita da shi bai shiga cikin dangi ba kuma bai fita ba dangin ka da yan uwa ba za su yarda da shi ba kuma shi bai da kowa sai su kuma ba su yarda na su bane to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ana shi ake kira hibdul ansa to sai kuma Allah ya magana akan aure irin matan da ba su halatta a aure su ba akwai matan da Allah ta'ala ya ware su bi yadda aure su don su ma an aure su dangane bi ɓaci akwai matan da in ka aure ta za a dinga tuhumar ɗan shin ɗan ka ne ko ƙanin ka ne shi ne Allah ke gaya mana wala tanki ma na ka a ba uku minan misali illa ma kar salama kada ku auri matan da iyayen ku suka aura duk matan da babanka ya aura ta zama uwarka kan ka aure ta sai dai abin da ya faru kafin saukar wannan aya ko kuma kafin musulunci to wannan Allah ya yi to bayan matar da babanka ya aura haramun ne ka aure ta yalla ya gaya mana akwai wasu matattaki su ma ga su hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أولادكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما to bayan ya karanta waɗannan kuma sai ce akwai waɗansu su kuma Allah ya hana aure cikin aure duk matar da ta auri wani to haramun ce a kanka sai dai idan yaki aka yi misali kafarai ne aka yi yaki aka kama ta to ba magana wai tana da aure bai waka ce kawai shi ne ubangiji ke faɗi wal musalatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum matan da suke da mazaje haramun ne ku aure su shi ne abinda hannayen ku suka mallaka na daga bayi waɗanda aka kamo a wurin yaki kitabun lahi alaikum sannan Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gama gaya mana hibzul ansari sai ya shigo hibzul abdan kiyaye rayuka ko kiyaye dukkan sai ya tabo na ba ciki ya ce wala tattulu anfusakum kada ku rika kashi kawunan kada ku rika kashi kawunan ku sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana yadda ake kiyaye addini da kuma abin da ya shafi wannan ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku hada shi da wani abu ku bauta wa Allah shi kadai kada ku tara shi da wani abu ai la tarau ma'ahu gairahu ku bauta wa Allah kar ku ga wani mahaluki tare da shi shi ne wani daga cikin masana Allah yake cewa mun arafin ilaha lam ara gaira wa kazal gairu inda na mabnu'u tun da na san Allah ban ƙara ganin wani ba shi ba domin ganin wani Allah mu a cikin ilimin mu abun hanawa ne daga wani ba Allah ba har karace da shi kuka jingina da shi kuka yi mutu mabanza mabnu'u a wurin wannan abun hanawa ne to sannan Allah ya magana akan imaduddin duk a cikin wannan sura ta misali akan abin da ke shine ginshikin addini menene ginshikin addini shine sallah Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la taqrabu salata kar ku kuskura ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin maye hatta ta alamu ma ta kuluna har sai kun san me bakin ku yake bari matuƙar ba ka san me yake fito a bakin ka ba saboda mayi kai da kusanci sallah sannan Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan kaso na hibzul adiyan wato umarni da yake ba mu akan kiyaye addini sai Allah ya mana umarni da da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin kiyaye addini kai wa Allah biyayya yana da cikin kiyaye addini kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya rashin yin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin rusa addini domin Allah tabaraka ta'ala yana bayi wa man yuti Allah wa rasula duk wanda yi wa Allah biyayya da ma'aikinsa fa ulai kama annabina anama Allah alaihim to waɗannan suna daga cikin waɗanda Allah ya yi ni'ima gare su minan nabiyina daga annabawa wa siddiqi da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihin da mutanen kirki kaji ko duk wanda yawa Allah biyayya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to Allah zai tashe shi da annabawa da siddiqai da shahidai da salihai to sannan Allah ta'ala bai bar mu bai ci gaba da kwadaitar da mu wato a cikin girmama lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kwadaitar da bayi a wurin yi masa da yace man yuri'ir rasula faqad afa Allah duk wanda yau manzon Allah biyayya hakika Allah yiwa biyayya alihu mutum zai iya kun Allah ya rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba ruwansa da shi amma yace in kai wa manzon Allah biyayya to ni kai wa biyayya idan kuwa ka ce ka bi ni amma shi ba ka bi shi ba bai yadda ka bi ba in kana so in yarda da biyayyarka to ka bi shi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in har kun ce kuna san Allah to ku bi ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya so so da haka bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ne ga Allah shine wannan shi ba da Allah da cewa وإن إله الخلق أدرج حبه على حب خير الخلق يا من يوبخ كذا داعت لهادي كذاعت ربه وتذكاره تذكاره وهو مسلم فمن بايع المختار فهو مبايع لرب إله العرش ذلك أشمعه yace ku sani cewa Allah ta'ala ya shigar da soyayyarsa a cikin soyayyar wato biyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ganye zargin masu zakewa a wurin kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ba da muriya ya haka nan biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar biyayya ga ubangijin sa ne ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ambatan ubangijin sa ne domin shi ke taimakon bayi zuwa ga Allah ne duk wanda yau manzo Allah cappa hakika Allah yi wa cappa innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim abun mamaki annabi ne dora hannunsa akan hannunsa amma Allah yake hannun Allah ne akan hannunsa annabi ya yi jiba Allah ya ce ni nayi wa ma ramaita ba kai kai ba kai jiba ba wa ma ramaita ba kai jiba ba annabi ya ce da yaushe Allah ya ce masa izra mai da lokacin da kai jifa sai ya ce to waye jifa sai ya ce walakin nan la harama sai ya ce Allah shi ne ya yi jifa to yan uwa wannan baki ɗayansa yana cikin wato kaso wanda Allah yake umarni da kiyaye addini to Allah bai kyale mu ba bai bar mu haka ba ya ci gaba da sanar da mu kaifiyar yadda za mu rika kai da junanmu a cikin hibzul adiyar kiyaye addini bayan ya nuna mana juyin Allah bautan Allah biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to kuma fa tsakaninku ku rika kai da junanku kuma ku rika kai da junanku gaisuwa mai kyau sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza huyitum idan aka gaishe ku bita yadin da gaisuwa irin ta addinin musulunci kamar a ce da ku assalamu alaikum to fa hayyu ku gaida wanda ya gaishe ku bi a hasanin na da mafi kyawun gaisuwa misali mai gaisuwa ya ce maka assalamu alaikum in ka tashi sai ka ce masa wa alaikum assalam wa rahmatullah idan kuma imanin ka ya wuce nan ma sai ka ce wa rahmatullahi wa barakatu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yana cewa wato man qala li akhihi almuslimi assalamu alaikum كتب الله له عشر حسنات فإن قال ورحمة الله كتب الله له عشرين حسنة فإن قال وبركاته كتب الله له ثلاثين حسنة duk mutumin da ya ce wa ɗan uwansa musulmi assalamu alaikum to Allah zai rubuta masa lada goma in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai Allah ya rubuta masa lada ashirin in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai a bashi lada talatin to kuma idan musulmi ya ce maka assalamu alaikum za a bashi lada goma in kai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah sai a baka lada ashirin in ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sai Allah ya baka lada talatin saboda amsawar da kai ta ji abin da shi ya baka na daga gaisuwa shi ya ce assalamu alaikum kai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sannan yin sallama sunna ne amma amsa sallama wajibi ne ka kai da ɗan uwanka musulmi ka ce assalamu alaikum sunna ce shi ko ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan dole kuma ko ba gaba da gaba ba ko a wasiƙa mutum ya fara da assalamu alaikum ni maganganu in za ka maida dole sai ka amsa wa alaikum salam kai ba maganar wai wasiƙa ba mutum ya ce wani an ce za ka je umra ko za ka je hajji eh don Allah in ka je ka gaida manzon Allah to ya zama dole don manzon Allah yana kallon ka. kuma idan ka je zai saurara ya ji za ka faɗi ko ba za ka faɗi in ba za ka iya ba sai ka gaya mai tona ka ce wala ba zan iya ba ya rage na haka amma in har ka ɗauka to dole sai ka sauki saboda yin sallama sunna ne amma amsa sallama ko kuma maida ta shi kuma wajibi sai dai ba a amsa sallama kari da ɗan bid'a da fasiki idan kari ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaika ko kuma ka ce barka da asuba barka da rana barka da yamma ko kuma ta ina ke jiya kana lafiya ba gani ba ne ko kuma dan bid'a ko kuma fasiki ba a amsa musu sallama sannan ba a yi wa mace mai kyau sallama wanda ba muharrama ka ba mace ba ka santa ba ba muharrama ka ba kawai haka kawai ka gani kyakkyawa ka ce assalamu alaikum a ina zo ka da ita ka wuce ta wuce ta wuce in ka wuce sai ka ce fa tabaraka Allahu ahsanul khaliq sai dai idan ta bace ba garin ku bane garin su ne kuma ita ita ne gari ce kuma garin arna ne sai kuma ka kanta ita kuma musulma ce kuma ga ta kyakkyawa sai ka ce assalamu alaikum baiwar Allah da Allah bacewa ne da Allah ne ina ne to daga na kake daga wuri kaza ina son je wuri kaza cikin sauri ta sallare ka ka wuce kar zancen ya tsawo mata an yadda su gaida mata amma ba a yadda maza su gaida mata ba sai dai in tsofaffi ne amma ba a yadda daga mata ba wani kanka gaishe su ba ka da su ka wuce su wuce kawai to haka nan kuma akwai mutanen da ba a yi musu sallama kamar mutumin da yake a lura ba a yi sallama kamar mutumin da yake hudu ba mutum yana hudu a kan mumbari in zai sallama ba wani shi ba zai amsa ba to haka nan a cikin halin jima'i mutum yana tare da iyali sai aka yi sallama ba zai amsa sallama ba haka nan kuma mai cin abinci da mai shan abin sha in mutum yana cin abinci kamar sallama wani amsa zai shaki ko kuma yana shan ruwa kamar sallama wurin amsawa zai kware to haka nan ne a lura haka nan idan mutum yana cikin zikiri ba mai sallama amma aka yi sallama ba zai amsa idan mutum yana cikin tafakkuri shi ma kwanan sallama ba zai amsa idan mutum yana cikin itibari akwai wasu zikirori akwai zikirin tafakkur akwai zikirin itibar akwai zikirin istisar wani irin zikiri za ka wuce ya shiru ya kura ma wani ido zikiri ke ya yi zikiri na so gane me wannan abu a wannan halin ko ai sallama ba zai amsa ba so da ya amsa zai dawo hanyacin yana dawowa ya manta da abin da ya shi kuma yana so ya gano wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu annahu ala annahu wahid so da ka zai iya yiwa yana cikin zikiri ko kuma yana cikin tunani ko yana cikin kallon wani abu yana so ya gano dalilin halittar wannan abu ko kuma yana so ya gano tajaddun ubangiji a cikinsa kakkai masa sallama in kuma kai shi ba zai amsa ba in bai amsa ba karka dawo dan baya cikin waɗanda za su amsa sallama sannan akwai zikirin da ake kiransa nazartu shuhudi wal istifsa shi ma idan mutum yana ciki ba zai amsa sallama ba to haka nan mai hudu ba haka nan mai karatun alkur'ani shi ma yana cikin karatun alkur'ani ba zai amsa sallama ba yasa wani bawan Allah yake cewa رد السلام واجب إلا على من في الصلاة أو بأكل شكل أو شرب أو قراءة أو أكلة أو ذكر أو خطبة أو تربية أن تسلم واجبي أما wanda yake cikin sallah ba zai amsa ba wanda yake cin abinci ba zai amsa ba wanda yake shan ruwa ba zai amsa ba mai karatun alkurani ba zai amsa sallama ba mai karanta wata addu'a ba zai amsa sallama ba mai zikiri ba zai amsa sallama ba mai hudu ba akan mimbari ba zai amsa sallama ba mai dawajin ka'aba shi ma ba zai amsa sallama ba inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai sakamako ne akan kowane abu kankani da babba Allah mai sakamako ne akan sa to a cikin farkon wannan sura ubangiji ya ga mana inna allaha kana alaikum raqiba ku sani cewa Allah ta'ala ne kiyayewa ne kuma mai tsinkaye ne mai shaida ne a kan kwashin kowane hali ko me kuke Allah yana kallo kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana kiyaye ku kuma Allah zai ba da shaida a kan abin da kuka aikata sannan ya ce wa kafa billahi hasiba ya ce wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa bi jahannama sakira wa kafa billahi alima wa kafa billahi shahida wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila duk dai sannan ya ce inna Allah kana ala kulli shay'in muqita inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba to wani zai ce kai amma dai Allah nan wani ya yake ne wanda yake da irin waɗannan sigobi da irin waɗannan jawabai wa kafa billahi alima wa kafa billahi shahida wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi alima ko wa kafa billahi wakila to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da amsa yake cewa Allah الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا
الله لا إله إلا هو يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وبنجي تبارك وتعالى يشي الله واتو الله إنن الذي على كل شيء شهيدا وعلى كل شيء مقيتا وعلى كل شيء حسيبا شيء لا إله إلا هو واتو بابا أمبو تعالى بسياسي شيء laifin annakun wallahi zai haɗa ku kun zama ƙashi kun rididdige a cikin kaburburanku wallahi zai haɗa ku ya tattaro ku ya tashe ku ila yawmin kiyamati ya zo da ku filin taron alkiyama la raiba fihi babu ƙarya a cikinsa Allahu wato wannan suna alamun alal jilalati wato alama ce a bisa girman Allah ma'anan jalala azzatul ayyat Allah suna ne na zaɓin Allah wanda yake da lokaci la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi wallahu shi Allah la yajma annakum wallahi zai tara ku min quburikum zai tashi ku daga cikin kaburburan ku ila yawmin qiyamati yazo da ku filin tashin alkiyama la raiba fihi babu kayya a cikin sa la shakka fi wato babu kokonto babu kokonto cewa Allah ta'ala zai tashe ku ahsana tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da daukaka ya yi rantsuwa annahu cewa shi la budda babu makawa an ya jama'ana zai tara mu yawan kiyamati ranar alkiyama sun mai farikuna sannan ya rarraba mu fariqun waɗansu jama'a daga cikin mu fil jannati ya shigar da su cikin aljanna wa fariqun waɗansu jama'a daga cikin mu fistaqi ya shigar da su cikin wuta Allah ya kiyaye mu dama yana faɗi wa yawma taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya yawma irin a wannan rana ya tafarraquna mutane za su rarraba waɗansu su rarrabu su tafi wuta waɗansu su rarrabu su tafi aljanna wa fariqun waɗansu jama'a kuma fi maka'adi sirkin inda malikin muktadir ba aljanna za su je ba su fadar Allah za su je wato za su je su zazzauna a kan waɗansu irin kujeru na gaskiya suna zaune a gaban ubangiji mamallakin bayi mai ƙarfin iko shine ar-rahman Allahumma ja'alna minhu Allahu tabaraka wa ta'ala kaga Allah ne jimal daukaka aksara min zikiri shi da kansa ya yawaita ambatan kansa da kansa kaga Allah ya murni mutum da ambatan sa ko to shi ne shi wuce to Allah da kansa ya yawaita ambatan sa dan ne wato ya yawaita ambatan wannan suna Allahu Allahu Allahu liyad'ul abda ila kasrati zikrillah tabaraka wa ta'ala domin ya kirayi bawa ya zuwa ga yawaita ambatan Allah mai girma da daukaka fala budda saboda haka babu makawa min zikrillah wato a dinga yawan ambatan Allah wannan ambatu da shi wani ke faɗi cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana ambatan kansa da kansa wato Allah ya ambaci sunansa Allahu Allahu Allahu Allahu a cikin Alƙur'ani dubu biyu da ɗari shida da tis'in da ta Allahu Allahu Allahu Allahu sai ne faɗi dubu biyu da ɗari shida da tis'in da ta sannan kuma Allah ya buɗe ayoyi kusan talatin da uku da Allahu za ka ji Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو يجمعنكم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله نور السماوات والأرض الله خالق كل شيء الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله الذي رفع السماوات بغير أمل الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله الذي خلقكم من ذهب الله يعلم ما تهيئ كل انثى الله يتوفى الانفس حين موتها الله يبدا الخلق ثم يجيده الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله يحكم بينكم يوم القيامه الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها الله الذي سخر لكم البحر الله الذي يرسل الرياح الله الذي خلق السماوات والأرض الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يأتيهم بعباده الله ولي الذين آمنوا الله يستهزئ بهم الله نزل أحسن الحديث الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن الله الذي جعل لكم الارض كارا والسماء بناء الله الصمد saboda shi ne shi ya ce Allah ta'ala ya yawaita ambatansa Allah tabaraka wa ta'ala aksara min zikiri Allah ne girma da dauka ya yawaita ambatan Allahu Allahu dan ne yi dukun abda ila kadatu zikirillahi domin ya kirayi bawa ya zuwa ga yawan ambatan Allah mai girma da ɗaukaka tabaraka wa ta'ala fala budda saboda haka babu makawamin zikirin layi mu dinga yawan ambatan Allah bil lisani awwalan mu fara ambatan Allah da harshen mu shi zikirin Allah ambatan Allah da harshe ana kiransa wato az-zikrul jalil shi ake kira al-ishru bawo a zikirun jari shi ne ambatan Allah da harshe sun ma zikir bil kalbi sannan ambatan Allah da zuciya shi ake kira a zikirun kafi a zikirun kafi shi ake kira allubu kwayar zikiri sannan sun ma zikir bil ruh ambatan Allah da ruhi shi ake kira zikirun akhbar شجرة ذكر لب اللب ولا يكن ذكر الدين حظ محبنا بل اللب لب اللب ما بعد wato shi wannan suna Allahu din nan shi ne ake kira al-ismul jami'u li kulli ma'anil asma'il husna shi ne sunan da ya tattaro dukkan asma'ul lahi husna idan ka ce Allahu duk sunayen Allah za su maka biyayya saboda duk sunayen sifofin sa ne Allahu kuma sunan zatin kenan wannan sunayen sifofi ne wannan kuma sunan zatin sa ne idan ka ce ya Allahu to dukka Rahmanu Ar-Rahim Al-Maliku Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin za su bi ka so da ka kira shugaban su kuma ba za ka taba yin tabara wannan sunan ba Allahu Allah yana cewa hal ta'lamu lahu samia hal ta'lamu lahu samia ko ka san tafaran mai wannan suna wai aka nake tambayar da ko ka taba jin tafaran mai wannan sunan Allah to amma sauran fa arrahmanu yan uwanmu yarba abokan zaman masu yin su za ka ji rahmanu rahimu ko ba haka bane salamu da sauransu amma ba za ka ji allahu ba wane mutum to wannan suna wanda ya yawaita ambatan sunan Allah ta'ala zai tajalli gare shi cikin girma da azama har sai ta kai duk wani ne martaba ne ran karbiya sun koyi su kana kiran wannan sunan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah duk wani ne daraja ko mai martaba ko mai kaurin ido in ya ganka shi ya duka shine zikirin kudubul fardul jani zikirin dausi kenan kafin zikirin sahabbai ko sahabi da zikirin shi zikirin sai na abakar Allahu Allah Allah zikirin sai na umar la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka sai na umar ke zikir sai na usman zikirin sa kuma la ilaha illallah la ilaha illallah sai na ali zikirin sa hu hu hu hu Bilal zikirin da ahad ahad ahad ahad saboda ka kada wani musulmi ya ji wani zikiri ta wannan zikiri ga Bilal azabtar da shi ba ana so ma ya wani abu ba wani abu ba maganin wai la ilaha illallah ko kada ahad ahad ahad ahad kawai so da kuma za ka sanye shi zikirin sa Allah Allah Allah wani zikirin sa hu hu hu hu wai anta anta anta anta anta haka za ka ji zikirinsa so haka shi ba a kiran gausi abdullahi bawan wannan suna so da shi ke sunan hidima shi yasa manzo Allah ce la ta qumu sa'atu wa ala wajhi al-ardi man yaqulu Allah Allah Allah aljama ba za ta tashi ba matukar a ban kasa akwai mai kiran Allah da wannan suna ko hadisi ne to hakikatan ba ne kiran Allah da wannan sura sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin sa ne wal abdu haqqan wal anamu abidu wa kulli ya muhtaru kulli ladal tatas Allah sallallahu alaihi shi ne bawan Allah shi ne yake ambatan Allah da wannan sura ismul jalala جزاء الله ذكرى يجي سوى سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل القرآن على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فأوحى إلى عبده ما أوحى صلى الله عليه وسلم فشو ونن معنى ذاك الآن جل لي وقت مع الله لي وقت مع الله لا يسوي فيه ملك مؤمن ولا نبي مرسل ina da wani lokaci ma'allai tare da allahu ni da allahu ina da wani lokaci da muke ganawa babu wani mala'ika duk kusancinsa da yake zo wannan wurin babu wani annabi ko da mursali ne da yake ce kusance ma wannan wannan lokaci da yake ganawa da allah saboda haka wannan suna gausi ya gaji annabi a cikin karanta shi kuma shi wannan suna wannan su malamai sun ce shi ne ismullahi al'azam الله شيء اسم الله الأعظم شيء أنا كرنت اسم الجلالة أنا كرنت سلطان الأسماء ومعاني الأسماء كلها راجعة إليه دكان سنة يا الله معنى سنة كما شيء الله دول سنة تجرى سنة الله تجرى كما شيء الله سوى شيء اسم الذات شيء الله شيء سنة ذات كان الله ولا شيء معه الله يا كتن شيء باب كل تعالى شيء yana cewa fafirru ilallah fafirru ilallah in gudu ku ta gurin Allah shi ne wani ke cewa kad tahayyartu bika khudh yadi ya dalilun liman tahayyara bika Allah na kasa gane ka na kasa bayyana ka na dimoce cikin ka kama hannuna ya wanda shine dalilin wanda ya fita hayyaci a cikin sa to haka wannan sunaye wannan suna na Allah tabaraka wa ta'ala shi kai ne ba wani shi za ka dinga jin sunayen Allah an sa wa halitta da amma Allahu Allah shi kare ne Allahu khaliqu kulli shay'in kullu shay'in khaliqun illa wajhahu wannan suna Allahu harafi hudu ke da shi alihu lamul ula lamul thaniya sannan fi ha ha akwai ko Allahu duk sunan da aka cire wani abu a ciki bai cika ba amma Allahu ya cika saboda cikar shi idan ka rubuta Allahu harafi hudu ko to in ka ga dama ka dadda shi dan kamar illa za ka ga bai illa shi ba saboda Allahu Allahu misali in ka rubuta Allahu ka dawo ka cire alifun da farko in ka cire alifun din Allahu ne zai zama lillahi lillahi sunan waye walillahi al-asmaul husna walillahi ma fis samawati wa ma fil ard walillahi mulku samawati wal ard walillahi ghaibu samawati wal ard walillahi al-mashriq wal maghrib kaga ni ko in ka cire alifun din nan to lillahi da sunan Allah ne walillahi masalul a'la walillahi khaza'inus samawati wal ard walillahi izzatu wa rasulihi wal mu'minin idan kace a kaga bai illatu ba na ga ayyuka amma ga shi yana nan lillahi a sake jin sai zai zama me lahu ko to sai ka zo sai ka ga yana cewa a sai ka je labari yana cewa lahul hukumu wa ilayhi turja'un lahu alhamdu bil ula wal akhirah له الحمد في الأولى والآخرة له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض له الحمد في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون هذا لينا له هو to idan ka gaji inda tuno ka ce to kaga a sake cire ɗayan ma ya zai zama hu hu kayo Allahu ka cire alihu ya koma lillahi ka cire lamun na farko ya koma da hu ka cire lamun na biyu ya koma hu wanda ga ma shi Allah khaliq kulli shay shi ba yadda za a mai illa idan ka cire ya koma hu sai ka jira shahidan Allahu annahu la ilaha illa hu la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ilaha illa huwa rabbul arsh al-azim هو الحي لا إله إلا هو wanda ya dawwama ba za karanta wannan suna Allahu a cikin ɗakin halwa da azumi wata guda baya tunanin komai sai mai suna to ba in ya tsara kai ya ga lawul mafus kuma ƙofar malakotin Allah za ta buɗe zai tsinkai a sararin jabarutu wannan zikirin da yawa wani suna yi akwai wani wani ana kiransa shugli abubakar shugli shi zikirin sa kenan duk da kai Allah Allah Allah Allahu Allahu Allahu sai wani ya ce masa kai malam me yasa ba za ka ce la ilaha illallah sai ya ce maza saboda abubakar siddiq da ya kawo dukiyarsa duka aka ce me kamar wa iyali ya ce Allahu ya ce dalili na kenan sai ya ce masa a'a ban yarda da wannan ba uridu ala min hada ka bani wata hujja wadda ta wannan sai ce to sai ce abin da yasa nake cewa Allah saboda astahi min zikr kalimatin nafi fi hadrati wal kullu nuri ina jin kunyar in ce ba kowa babu komai dai shi gani a gaban shi alhali komai hasken shi ni a wuri na rashin kunya ni dama ba komai sai shi kuma yana ce bai wai ba kuwa wai ba abin mota da gaskiya sai shi alhali dama ba ku sai ce maka kai wani ba alhali haka ina so ka gaya min abin da ya fi wannan wannan bai ba da shuri ya ji wannan sai ce to kaga akhsha an amu da alal inkari fala asiru ila ikrari abin da ya sa nake cewa Allah Allah Allah ina jin tsoro kai in mutu kamun ina da ila kamun kai Allah in mutu ina inkari ban kai makamun ikirari ba yasa ne kawai shakko Allah ba na so budurwar hanya la ilaha illallah ai da ma wani Allah ake son zuwa to ina tafi Allah kawai sai ce kai wani ba alamin hazan ni ba ban gamsu ba kalamu wani sai ce to kaga الله قال لنبيه الله شو عن دولة قل الله ثم ذرهم في قوله من الأول الله يشي يا من الله كشي الله فقالي يسوع شو كوساني سيتوا سوس شجا شربا شان وأنا فهم من الدمتم يلي كوسي دي قال سي شبريه قال شو الله سي متم يقال قال لي شبريه شي الله sai mutum ya kare ya kara ya faɗi ya mutu ta fi aure to mutum yana mutuwa sai yan wannan kan ka shaƙe shi ka ce wallahi wallahi sai ka sai ka dawo da dan uwan ka kashe mana dan uwa saboda ka dole ne mu kai ka ƙara aka kashe wani khalifan musulmi na wannan lokaci ya tsaye da shi ya ce kai me za ka ce akan waɗannan da su kawo ƙarar sai shi ya ce a saurara ka ci ranka ya dade ruhun hannat farar nas wata mafasahat fadiyar fasari an fa'a yi mata a jabat a mazarbi rai ne take kaunar Allah da ta kaunaci Allah sai aka gaya mata Allah sai ta ji sai ta kara sai aka kira ta a harara sai ta ji sai ta amsa sai ta gane wanda ya kira ta sai ta tafi wurin shi me zai fi da alƙali dole shi ma sai ƙara ya ce hannu tafiyan ku fitar da shi kare kashe ne ba wannan zai kashe mutum ku fitar da shi to da yawa waliyai zikirin su kenan Allahu ana kiran sa zikirin shuhudin adaniya wal uqudi asrarul wahdaniya shi yasa da ambatan da ne bawa ke kaiwa hakikalin tawalluhi soyayyar Allah wannan shi ne makamin shi ke bari famari khalilun fit tawalluhi yanzu ban da wani aboki wanda a cikin fadin Allahu da kaunar Allahu zai iya mun adalci duk abokai nan an zo fagen Allahu da sanin da ne Allahu da soyayya da nake Allahu ba zai iya mun adalci to haka wannan makami duk wanda ya kai shi to zaka ga baya ji baya gani bai iya fahimtar wai shi mutum ne ko aljani rauhani ne ko mala'ika dutse ne ko kuma yana muski wallahi akwai lokacin da mutum zai yi tunani wani yana nan koko ya rasu wani ne zo neman shukri yana tafi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah da ya gani da zai tafi ce shukri da ke nema sai ce ayya wallahi ya tafi da har da matafiya cikin Allah tun tun nima neman ka nake har yanzu da dawo kuma shi yake nema saboda haka idan mutum ya kai ba zai ke gane ba wai shin zaki ne shi ko ko shiru yayi wai shin yana cikin halitta ko ko ya rasu dan zai dinga ji daga can cikin zuciyarsa ana cewa inni ana Allah inna ni ana Allah la ilaha illa ana fa abudni wa aqimi salata da zikri to daga nan sai shi wannan zikirin na hu akwai wanda daga cikin manyan bayan Allah zikirin ta kenan hu hu hu an tambaye ta ce masa me sunan ka yace hu min aina anta daga ina kake ya ce hu min aina jita ina zuwa yanzu ya ce hu me kake nufi da hu ya ce hu an ce la Allah ka turi da da watakila dai Allah kake nufi ko ana faɗin watakila Allah kake nufi kawai da wani irin kara sai ba da mutu saboda dama yana fitar da sunan ne to gashi an fito da sunan fili saboda haka wannan suna ne mai girma kwarai da gaske a wurin Allah subhanahu wataala manyan bayan Allah suna ambatan Allah da wannan suna saboda kusancin su da shi to shi ne shi wanda Allah ya ce fa inda zalika to daga wannan lokaci ne yastaqal wujuduhu wujuda ma tuwahu shi ke nan sai samuwar Allah sai ta nutsar da samuwar abin da ba shi ba fa yabnal abdu sai bawa ya kare wa yabnal wujudu sai halitta baki ne sai ta kare wa yahsul tauhidu daga nan sai tauhidi ya samu alhaƙiƙi amma tauhidi na hakika wal hayatul abadiyya daga nan sai mutum ya samu rayuwa ta har abada fa yafna thumma yafna thumma yafna fa kana fana'uhu ainul baqali la yasma annakum ila yawmil qiyamah wallahi mai sunan nan shine Allah zai tara ku zai tashi ku daga kabarin ku zai kawo ku filin taron alkiyama alkiyamatu ka ga ta alkiyama ala salata marati ta kasu bisa martabobi ne guda uku kiyama da muke ji ba kiyama ce ba ce kiyama uku ne kiyama uku ne sugura ko wusta ko kubura akwai kiyama karama akwai kiyama ta tsakiya akwai kiyama babba fasugura karamar kiyama mautul insanu daga lokacin da mutum ya mutu shi ke kiyama shi kare kana mutuwa shi ke nan kai tashi nan jamun ka yayi saboda hadisin man mata fakan kamar kiyamatu duk wanda ya mutu hakika kiyamar ta ta tsaya wanda yake numfashi shi ke zan tashi nan kiyama amma wanda aka zari mai rai ina magana da kiyama amma ya wuce daga wurin za su zai garza ya wurin kawai wani wuta kiyama ta tsakiya mautu jami'il khalaiki shine mutuwar dukkan halitta bin nafhatil ula yayin da isra'ilu zai busa kaho busa na farko shine kiyama na tsakiya wal kubra amma babbar kiyama ba'dul khalaiki shine tashin mutane tashin halitta wa hashriha wato a da kuma tara su ila yawmin kiyamati zuwa ranar alkiyama bin nafhatil thaniya lokacin da za a yi busa da biyu kowa zai tashi shi ne kiyama babba a sama Allah ya rantsuwa annahu cewa shi la budda babu makawa ne jama'a khalaika zai tara halitta wa huwa shi Allah idza jama'ahum idan ya tara su la budda babu makawa an yufarriqahum zai rarraba su fariqu wadansu jama'a fil jannati zai kai su cikin aljanna wa fariqu wadansu jama'a fil sayyi zai kai su a cikin wuta wa fariqu wadansu kuma daga cikin jama'a fi mas'a'ali tilkin inda malikin muktadir su ba a da zai kai su ba zai kai su mazauni ne da gaskiya shi ne fadan Allah shi ne zaka ji shi ta bi maka adi sirke jalisina jalisun maliku jumu'il maliki da kadira yasiru da sayran bil majalisi fa ajaman da sayri julusi yishbihu da sukura wa qad ratabu fi tilka rawda ma'arifin tarahum sukutan wal maqamun mushira كلام قديم لا يمل سماؤه يكون على الجنب القديم خمورا سورة وفريق في مقعد صدق عند مليك مقتدر يشي ومن أصدق من الله حديثا ويشو عليه يكي الله gaskiyar zance akwai wani ne gaskiya wanda ya kai Allah babu haza kawai wannan labari ne ja ana min Allah ya zo mana daga Allah tabaraka wa ta'ala wala ahada ai babu wani daya azzabu mafi mafi gaskiya minhu da ya kai ubangiji hadisa a wurin faɗin magana kullu muhaddith duk wani ne ba da labari ya ta rarrafa shakku ila hadisi wato kokon yana iya rarrafowa ya shiga cikin maganarsa hal haqqun am kadhibun za ka dinga kokonto wai abin da wannan ya gaya mun gaskiya ne ko ƙarya ne illa tabaraka wa ta'ala sai dai Allah bai girma da dauka fa hadisuhu maganar Allah tabaraka wa ta'ala la ya tadarraku ilai shakkun ko kwanto baya shiga cikin sa bal huwa haqqu maganar Allah baki dai gaskiya ce fari zalika saboda haka zaka Allah ya fadi annahu cewa shi azzabul qadiri ne shine mafi gaskiyar masu zance waliza saboda haka warada ya zo fil hadisi a cikin hadisi ya kuma Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya faɗa mai girma da ɗaukaka yana cewa kazzaba ibn adam dan adam ya karyata ni in ji Allah dan adam ya karyata ni wa ma yanbaghi lahu an yukazziba alhali bai kamata dan adam ya karyata ni ba Allah ne yake magana dan adam wanda na halicci babansa ya karyata ni kuma bai kamata dan adam ya karyata ni ba tun da na yi dai mamaki wani ɗan karama ban yi adam amma gashi na yi magana dan adam ya karyata ni washe tamani dan adam ya sake ni wama yan baki lahu an ya shtumani bai kamata dan adam ya zage ni ba sai muka shiga cikin damuwa muka ce ya ubangiji ya aka dan adam ya kare ta ka kuma ya aka ya zage ka sai ya ce fa amma takazibuhu amma karyata wanda dan adam ya ne ko kuma karyata wanda dan adam iya ya gare ni fa qawluhu cewa da yayi lan yu'ida ni ba'da mauti Allah ba zai tashi ni ba bayan mauti wannan ba maganar musulmi ba ne ba maganar kafirai ne dan adam yana cewa Allah ba zai tashi ne ba bayan mutuwa wa ana ibtada atuhu alhali ne kake shi wani adatu dawo da abu bayan an yi shi a wani shi ya fi sauki min al-ibtidai daga a fare shi ai sake ba kawai za a protocol za a yi dama masa yana hannun to me ya rage kuma wa amma shatmuhu amma zagin da dan adam wa amma shatmuhu li amma kaga zagin da dan adam yayi fa qawluhu shine fadin sa ittakhadha Allahu walada Allah ya rike da wannan zagi ne ni ban da da wa ana alwahidu ni ɗaya ne al-ahadu makadaici as-samadu abin nufi da bukatar bayi lam alidu ban haifa ba wa lam uladu ba a haife ni ba walam ya kulli kufuwan ahadu sannan ban da kin kishiya bai zama tare da ni ba ya rabbi ya rabu ya rabbahu ya samadu fa kun mu'izan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجد قبيلا وفرج كربه أبدا يا من لا شفيع له حقا ولا ند أنت الإياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق قلبهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المشتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنصاري أحمد صل وسلم على خير الورى بلال محمد آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق لله والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين